Christian ne ko sun sun su ne su din أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد على آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء to jiya na so in yi matashi amma sai na manta ina ganin amma da yawan mutane ba su manta ba cewa ranar ah, litinin mukan yi nahajar balaga ne kuma tun kafin ramadan na ce insha Allah za mu ci gaba da yin wannan abin da muka saba da litini ko da ramadan din ne za mu yi nahajar balaga ne to ah, sh- wasu shekaru can mun taɓa karanta ɓangaren hikimomi to kuma wasu shekara sai muka zo bangaren rubutu muka karanta wasiyarsa ga ɗansa a sanin mucita ba salamu alai sai kuma wata shekara sai muka da muka koma mu kuɗi wurin saboda wai da lokacin muna kuɗi wurin da muka ga mu dai mu ɗora kawai kamar ba mun ɗora a kan hudu bane to wannan karan ina ganin ya kamata mu je wajen hikimomi don su ko ba komai shi hikimomi akwai mu- munawwa'at ne ba abubuwa ne a ci- a harhaɗe ba ba ba maudu'i yake da shi kwana ɗaya ba za a yi magana nan a yi magana can a yi magana za ka je hikimomi ba a- sun shiga babobi daban-daban to to na san mun karanta waɗansu daga cikin hikimomin ko ya sheka- ya kai shekara ko hudu ko biyar tun dai muna kuriya ko anan ba mu karanta hikimomin shida na gani ai ya kai shekara shida shekara ba wuya to tun 1430 daidai kenan to yanzu ina ganin za mu je mahikam ɗin ne sai dai kuma ba za- ban san ina muka tsaya ba ba zan ce mu tsora daga inda muka tsaya ba saboda haka za mu fara daga hikam- hikam ɗin daga farko insha Allah wani sabon zai kasance mun yi amma dai za mu maimaita in aka duba bangaren hikimar wannan inajir balaga yana da sassa uku akwai sashin hudubobi da zantuka akwai kuma sashin rubutu ko da ki ba'adin zai rubutu shi ma ana ce mishi zantuka akwai kuma sashi gajejerun hikimomi to shi ma gajejerun hikimomi sai ya raba shi biyu da wanda suke da ma'ana a lugansu na iya fasara da wasu kuma wanda amir bin wani abu daban yake nufi wanda in ba an fasara maka bane ba za ka gane ba to shi ma sai ya raba shi biyu sai ya ce da wannan kashin ma- na biyu wanda yake bukatar tawili wato gashi ya yi magana amma lalle kam in dai ba fassara maka ba za ka gane ba don ka iya luga ba za ka iya fassara abin da yake cewa ba tun da wani abu ya rabu to nan akwai wani eh, sharhi da na gani mai dan tsawo kuma mai muhimmanci amma ba zan iya karanta sharhin mai tsawo din ba wanda shi ah, allama mirzahu iya kawo a farkon bangaren nikamtif ya ce ainihin cikin abubuwan da ya ce idan falsafa ɗin buddha ko confucius ko kuma il- eh, ilmukan da ke cikin littafi mai tsarki babu kenan ko kuma nazarori na fa- masana falsafa na zamani da sauran mutanen da suka jagoranci fikirorin mutane majinkirta nan bai kawo irin su su- su- su Karl Marx da ire-iren wa'annan wa'anda su kore ke ban san ko Karl Marx za a sa shi a cikin jerin masu hikima batun da abin ya zama shi na sama ba na tsammanin hikima son rai ne tsabanta kawai gara ma sh- Confucius din da Buza su akwai hikar sosai in kai duk karanta abubuwan suke faɗi amma shi Karl Marx sanannen abu ne cewa shi ba karamin mashayi ba ne kuma lallai a cikin al'umma yanzu aka zo aka ce wannan dan giya ne to ba wanda ya ɗauke shi mutunci amma maki da ya bugu da giyan shi ya rubuta musu abuwa sai suka ce fikira to fikiran ya sa su a cikin ruku to fikira ma ko nawa ne ne dai fik- afkar wanda suka yi tasiri akan mutane sawa'un na littattafan da aka kira litta- littafi mai tsarki ne ko na ko hikimomi ne na mut- waɗansu fitattun mafakkiri ko ma na Karl Marx ɗin tunda shi ma hikimarsa ce in hikima ɗin ce to sun yi tasiri akan mutane wajen kwakwafa tunaninsu kuma wala shakka sukan kakkawo su- mutane in suna magana su kakkawo ish- kawo irin ce kamar yadda wani ya ce kaza kamar yadda wani ya ce kaza kuma yana kwakwafa tunaninsu amma la shakka in ka kwatanta irin wa'annan da afkar irin na da hikimomi irin na amirul mumini za ka ga nisan ya wuce misali na muhammad abdu a cikin shari'insa na nahajir balaga wanda shine kofar da ainihin nahajir balaga mai shigo duniyar sunna ya ce yake cewa ainihin zancen amirul mumini ne zance ba na allah ba amma kuma ya birbishin na mutum wato ba alkur'ani ba ne amma kuma ya wuce zancen mutum to z- z- zantuka ne na hikimomi ma- wanda suka kai tsororon hikima za ka nema shi ya tattara abin ya kira su na hajjul balaga ma'anansa tsororon hikima na ce masa hikima ne saboda hawa shi zai fi ganewa duk in ba ka ba balaga wani nau'i ne na hikima wato ma'ana tsaurorin hikima a magana balaga yana nufin abin da ainihin aka kunsa magana mai yawa a- a kalm- kal- kalmomi kaɗan wanda ke bukatar sai an fassara sai a gasi aka faɗa mai murnanin ƙwaƙwalwa mai idrakin ba za ta iya gane abin da yalwan ma'anansa amma kalmomin kaɗan ne shine balaga sabanin fasaha wanda shi kuma ana fa- faɗansa ne da kalmomin yadda suke fasaha ana bayyana shi ne sarai hikima ku ana balaga ku ana kirsa shi ne a dunkule saboda haka, eh, a shafi a shafi kuwa ɗangaren hikima hikam hikam sarar hikam ko da shafin sa a littafi ina faɗi shafi na ba shi ne shafin ku ne yanzu a gaba na akwai littattafai har guda uku ɗaya shafi ɗari hudu da uku ɗaya shafi na biyar tun da wannan mujalladi na na gu- na ishirin da ɗaya ne wannan littafin mujalla- mujalladodi ne wannan na ishirin da ɗaya ne sau haka a shafi na ɗaya wannan kuma shi kuma littafin shi kuma mujalladi mujalladodi shi kuma mujalladi na goma sha takwas saboda haka kowa da littafinsa ni na wadda amma mutum ya duba bangaren hikimomi najil balaga an raba kashi uku ne bangaren hudubobi da bangaren rubutu da bangaren gajejjerun hikimomi to shine na ƙarshe bangaren gajejjerun hikimomi ma ma an raba ne an bayyana ai an sa wa'in hikimomi da suke bukatan ƙarin bayani saboda haka na farkon za mu karanta ba na masu ƙarin bayani ba to bari in faɗi hikiman farko don a san daidai inda ya fara in ka duba farko hikiman ya ce eh, kun fil fitnati kabinin labu shi ne farkon wani ba da wannan za mu fara na san mun karanta a baya amma dai za mu sake karanta yanzu. kuma yanzu wanda za mu karanta sharhin zai zai ɗan fi na da tsawo kaɗan to amma in mutum ya kwatanta hikimomi irin na amirul mu'mini zai ga cewa kai wannan ai da da mutane sun ida- sun san wa'annan hikimomi da ba su je suna neman confucius ko eh, buba ballantana karl marx bin hasir ba akwai wani eh, dan communist balarabe kirista dan asalin lebanon wanda ya ta rubuce-rubucen afkar din Karl Marx kan adala adalci ad- adalatul ijtima'iyya to sai ya ci karo da zantukan amirul mu'mini sai ya ce kai ya kai ya kai ya kai ya kai muna maganan adalci a shiga adalci ne mu ba sani ba to ai fa ya ta rubuce rubuce kwanan nan ya rasu bai wuce shekara ko biyu ne ko uku da rasuwa ba ya ta rubuce rubuce dangane da eh, kalaman amirul mu'mini har ya zama ana gayyatar shi a tarurruka daban-daban na ƙasa da ƙasa yana magana dangane da adalci irin na amirul mu'minin shi bangaren adala din ya burge shi to ko yanzu ma ko in sun ruka ma da yawan gaske a larabci wanda suke ganin kai suna mamakin amirul mu'minin irin irin hikimar da Allah ta'ala ya bashi to wayannan hi- eh, hikimomi ne waɗanda suke in yau da kullum muka saba da su mutum ya saba da koda ba duka ba waɗansu ba'alinsu a yau da kullum a magana nan da zaka idrakin wannan har ma sai ya fito maka kasa idan ka- ko wani abu ne ya zo ya ta ya bijiro haka idan hikima wata hikima ta bijiro maka sai ka ce aiko amiru mana ya ce kana sai ka ga wannan wurin ya yi daidai da wannan wurin sai ka ga ya baka mafita to sai ka samu mafita to ko shakka ba kuma ya kamar da na sha faɗi cewa had- had- eh, had- hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi fasaran alqur'ani shi kuma kalaman amirul mu'minin fasaran alqur'ani ne da hadisin manzon Allah saboda haka duk duk wata hikima in aka dauka sai ka ga cewa an ka koma cikin hadisi sai ka ga eh annabi ya faɗe ta amma manzo am- am- am- am- manzo Allah ya faɗe ta da fasaha shi kuma amirul ya faɗe ta da balaga amma in ka duba sai ka ga haka da- ko kuma ka ga a ci- alqur- ayan alqur'ani ne. alqur'ani kuma akwai balaga da fasaha da ko nau'o'in da rubutun na na eh, na hi- na hikimomin balarabe duk an an zuba shi a cikin alqur'ani har ma ya zarce duk hikimansu har aka yi musu kaka tsara kaka aka ce fa in kuntum fi rabbin mimma nazarna ala abdina fa atu bi suratin min mithli an ma ce ba su zo da farko ma an ce su su zo da littafi kaman shi suka ya gagar aka ce su zo da sura kaman sa ya gagar aka ce su zo da wa'insu ba'adin ayoyi ma ya gagara ya tabbata cewa tsororon hikiman da ya bambanta da hikiman kowa wannan hikima irin na Allah ta'ala ne mahaliccin hikima wanda ya ba mutum hikima to eh, hikimomi irin na amirul mu'minin ko da gani za ka game da shi muhammadu abu yake cewa ga zai ba zance allah ba amma kuma ya yafi na mutum na mutum ne amma hikim mutum ne da allah ya ba hikima mutum ne da allah ta'ala hikimsa masa hikima saboda haka kalamansa eh, s- s- fa'idansu ba kaɗan ba ne rana yana da wannan mukaddima da ya ce yana da tsawo dangane da hikima din ba zan iya karanta muku mukaddiman ba za mu shiga cikin gajejjerun hikimomi din da gajejjerun hikimomi ba su da wani babi suna magana ka abubuwa daban-daban za ka ji wannan ya shigo wancan ya shigo wancan ya shigo wani babobi daban-daban amma hikimomi ne wanda suke koyar da kai dabarun rayuwa wanda in in aka fahimce su za su taimake ka ainihin wajen gudanar da abubuwa na kai na yau da kullum ka yi shi bisa yadda ya dace maganan farko amirul mu'minin ya cewa an- anan ko kuma yawa da akwai wata magana da shi eh, mirza ku iya kawo yake cewa ainihin eh, tantance ina sharifin rabi ya ɗauko waɗannan isarar hikim yana da wahala kamar da yawa daga cikin hudubobinsa an gano inda ya ɗauko amma wani lokaci muna karar mukan ta mukan kawo kammalalliyan hudu ba duniya ɗaya za ka ga a ce akwai shi a cikin a ce a cikin irshad akwai a bulugul marami akwai a cikin mai wani littafi kaza akwai a zadul ma'ad akwai wane ne mizanul hikima akwai wuri kaza akwai sai ka gansu da a- a- a daban-daban har ma wani yayi ah, mustadrak na hajar balaga a wani ma yayi tamami na hajar balaga duk mujallada masu yawan gaske Mu- mustadrak yana kokari ya kawo wanda ba shi a ciki ya jajjona su akwai kuma tamamin nashir balaga yana kokarin ya cicika shi kuma ya kakkawo hudubobin yadda suke ba kamar yadda suke a nashir balaga ba sai sai na in ya fito a nashir balaga sai ya shi da kakkauran rubutu in ba shi a nashir balaga sai ya zama da shirin rubutu kuma da yake mujallada ta ne manya-manya wani lokacin kan ɗauko wani mujallada in karanta mana to za ka ga cewa kaɗan ne aka- daga cikin kalaman amirul mu'minin aka sa a nashir balaga duk da ko najir balaga ta girgiza uh, wanda suka ga- wanda wanda suka ga najir balaga da farko sun girgiza sun ba da tunanin cewa anya kuwa wannan uh, ali bin abi talib ne ya faɗa ko ko dai dai sharifa rari ne ya kirkira ya ce ba da a zai ba sun cewa karaman kar- karaman amiru sun wuce na to wannan yake cewa is- san san gano inda ya ɗauko shi sarifin rabi ɗin yana da wahala wasu za ka gano inda ya ɗauko magana wasu kuma ba za ka sai na ya ɗauko ba amma shi mutamani ne kuma ya fito daga cikin i- iyalan gida ne tsa- ji- ji- jinin ali ne wanda allah ya ba wannan hikima ɗin kuma kamar yadda aka sani cewa da shi da ɗan uwansa da sharifin rabi da sayyid murtada wa da ƙani ne wanda su ɗayansu ah, masanin fiƙihu ne ɗayansu kuma masanin adam shi sharifin ya fi a ɓangaren adam adibi ne sosai ainihin aka ce- duk inda ya ji adab wato literature kenan dole kalma akwai adab a nan an yi an taɓa amfani da ita amma shi aminu ne a matsayin ladabi ya amfani da so suka ce yana nufin adabi ne amma lokacin ba fara kiran literature adab ba to Eh, shi- shi adibi ne kwarai-kwarai an ce wani- wata na wani wani makaho a masallaci zai wuce bai san tunda baya gani shi makahon sha'iri ne kuma masanin masanin luga sai ya taka wani mutum bisa kuskure tunda baya gani to shi kuma mutumin kowane iri ne kawai sai ya- sai ya zage shi ya ce ya kai kare ayyuhal kalb shi ko sai ya ce ai kare shi ne wanda bai san a larabci kare na da suna 700 ba sharifu ya bi shi ya ce kare na da suna 700 a larabci ya ƙarfi makawa ne ya dinga jera musu har 700 ya rubuta duk sunan kare na da larabci suka ce kuma ainihin sunan zaki ma ya kai dubu sunan ne ne duk larabci to shi ke da luga ne wanda yake shi mutum ne adibi wanda yake ya fita farautan adab kuma ma adibi ne sosai to kuma wani abu da su shari- sharifin rabi wata daraja babba da allah ya musu da shi da dan uwansa sai da murtala wanda uh, wanda suka zama kuduwa a a- ga- matsayi na ilimi wanda allah ta'ala ya baiwa ne kawai na allah domin an ce malamin su uh, shekul mufi ya yi wani mafarki da ya firgita shi yi mafarki da sai da fatima ta zahara salamullahi alaiha ta zo da 'ya'yanta hassan da husaini sai ta ce ga suka koya musu fikihu ku yi farka ku yi firgita ya ce wannan wani irin mafarki ne wannan wani irin mafarki ne haka to kun za a yi ba shi ma faɗan fatima ne ya ce wannan wani irin mafarki ne shi zai koya ma hassan ul afuwan mm, shi sun sarfare su ne ayan fatima shi eh, shekul muhul shekh ne ba ba jinin ba jinin fatima ba ne, shekul muhul amma shi ne kusan kusan fakiyin farko na na duniyar shi'a shi shekul muhul shi ce wannan wajen mafarki ne ya zan yi- ya za a- za a ce in in koya ma hassan da husaini karatu abin ya dame shi ya ce wani wani turan nan yana bayan ya farka yana ta juya yawan nan sai ga wata mata baiwar allah ita ma jinin fatima sunanta fatima sai ta zo da 'ya'yanta guda biyu da sharifin rariya da sayar mursa ta ce ga suka koya musu fiƙihu sai ya iri ɗaya da wannan maganar da sai da sai ce Allahu akbar to bari ga miki barki da ne kin ji kin ji yanzu na gano ma'anar barki da suka zo na aka koyar koyar da su karatu baban su ya rasu aka zo za a rawan gado akwai abin da ake ce habuwa akan ce a keɓanci babban ɗa ne da shi To a- sai aka zo alƙur'ani baban su da alƙur'ani a lokacin su yana da tsada musamman a ce mutum shi ya rubuta da hannunsa idan ka rubuta alƙur'ani ba ka saya a kasuwa ba ka rubuta da hannunka kana da masafin da ka rubuta da hannunka ƴaƴanka duk za kowa ne ya so ya gaji rubutun babansa to sai yana tunanin to wa- a tsakanin sayyid murtala da sharif rani wa zai wa zai ɗauki wannan alƙur'ani to sai ne ya musu wani gwaji ya ce cikin kuwa ne ne bai taba aikata haram ba suka jiru juna ba wanda ya taba aikata haram ko su ɗaya cikin kuwa ne ne ya taba yin sakaci da wajibi suka jiru ai ba wanda ya taba sakaci da wajibi sai ce to cikin kuwa ne ne bai taba aikata mustahabi ba ai, ya- ya- wani mustahabi ya manta bai yi ba ko bai yi ba suka jiru juna ai su ba su taba wani mustahabi ba to cikin kuwaye ya taba aikata makaruhi suka jiru ai ba wanda ya taba makaruhi ya ce "Ai, sai ce to cikin kwaye bai taɓa aikata halas ba sai sai sai da murtala ya ce shi ne. ya ce kana da kada ba kada halas ba ya ce komai yana yi da niyyar ibada ne saboda haka ko halas ɗinsa yana yi da niyyar ibada ne saboda haka shi ya yi shi a matsayin ayi to sai sharifa rauni ya shiru sai sai sai da murtala ya ɗauki alƙur'ani zai mursala akan gan shi ya je kabarin mahaifiyarsa yana rusa kuka hawo sai sai to kana kukan mene kai da wallahi Allah ya wanda ya- Allah ya mu wannan daraja ka zo kana ta rusa kuka a kabarin mahaifiyarka yace to in ina da daraja kamar da kuke cewa to darajar albarkacin wannan albarkacin da na samu to ka gani to da- da da rusa da wayannan wannan abin alfahari ne wajen al- wajen- wajen wajen mu cewa muna da malamai irin wayannan wayannan su ne malaman muna iya dukan kirji mu ce wani ya isa ya ce yana da malami irin namu wane shi ne to eh, s- s- shi- shi shi mai wannan shi ne cewa to waɗansu waɗansu daga cikin abubuwan da ya faɗi ba za mu iya ji komin binciken mu na san akwai wanda suka bincike bayan shi mai wannan shari'a suka yi ƙoƙarin su tattaro isnadin na hajjar balaga su tattaro ina aka samu kowane daidai gwargwaro kuma sun yi su mujallara da manya-manya wasu mun- wasu wasu wasu ko dan dan guntun labirarin da na har hada bangaren Nahjir Balaga ya isa ya zama labirarin kansa na Nahjir Balaga kawai don yanzu har ma jami'an Nahjir Balaga ana yi jami'at Nahjir Balaga University of Nahjir Balaga eh mana ya san cewa saboda ilimin mukane kowane nau'in ilimi to eh, yake cewa to isnadodinsa ko da ba mu tabbatar ba shi sharifu rabi shi suka ne mun tabbatar duk abin da ya kawo mana nan zancen amirul mu'minin ba mu kokanto dangane da su sawa'un mun ga inda aka ɗauko ko ba mu ga inda aka ɗauko ba bin shi a zamaninsa abubuwan da ke tare da su suke da shi da kuma irin bincike irin nasu ya fi namu wani ma muna dogara da su mun da muka dogara da su kwamfuta da su bugaggen littafi su ko rubuta abin suke da hannu saboda haka mafiya sun haddace abubuwansu saboda kowane kowane ko- kowace kalma sai ka rubuta da hannunka muku yanzu za mu sai bugaggen littafi ne mu rika rubuta ce kana da littafi ka a kasuwa sai ka so kawai ka aji so ko in ka gan shi ko yana da mujalladat ne shi ya rubuta kowace kalma da hannunsa ko kuma ko ko shakka babu wanda ya rubuta ya rubuta eh, rubutu ainihin eh, to ya- ya fi kiyaye rubutu kun ga ai- an- an ba da labarin shekul tusi cikin malaman mu shi ma ana cewa shekul ta'ifa shi ma almajirin shekul mufidi ne to shi- shi ma aka ce da- da aka yi hujumi a gidansa aka aka rusa gidan aka kona littattafa ya gudu aka neme shi da adawiyansa ya gudu ya koma najab garin amirul mumini inda ya shiga ya rufe kofa gidansa bai fito ba sai da ya rubuta duk littattafan da aka kona masa har har mahaifiyarsa ta ce tun da ka zo garin nan baka je ka gaida amirul mu'mini ne ba to yana fama rubutu sai da sai buɗe taga ya dubi daidai wajen abadan amirul mu'mini ya ce assalamu alaika ya amirul mu'mini saboda ya ce ma'azaratan ina rubuta hadisin da aka kona mini to ita uwan da kullum ta ji ta ji ta ji wa alaika salamu ya ibni to kaga irin wannan shigen irin wannan darajoji irin na malamin malam ballantana a imma ɗin duk wani wani sarki ya ce zai je kwakule kabarin imam hussein in ya ga husainin yana nan kamar yadda shi'a suke cewa su ƙasa ba ta cin limamansu ya ce to shi kenan zai kyale su surka ziyara in ko ya duba ya ƙasa ta cinye shi to zai hana ziyara sai wani wani a fadan ya ce ai ko ya zaɓa ya ce mishi ko ranka dare ko ma mai abin da ake gama sarrafa ya ce ai shi'a ba sun ce limamansu ne kawai ƙasa ba ta ci ba sun ce malamansu ma ƙasa ba ta ci kuma nan kusa da kai a nan bagada da akwai malamin su kulai ne a je a duba a gani aka je aka haƙa kabarin kolai ne aka gan shi kamar yi magana sai ya ce to kaga malamin su kenan barbantar da imamin su to magana a bar magana to shi kenan wannan dai wannan na ɗaya muƙaddima ne na gani ba a san cewa wannan wannan ilmi ne da ya zo daga amintaccen muhalli ba muna shakku ne ba dangane amma in su da yawan gaskiya saboda a yanzu ba sai ana tattayi za ka ga inda ina ya ɗauko magana ina ya ɗauko magana har wala ɗayan ɓangaren na magana wanda ya fassara shi ma yana da ban alajibi amir mu ya faɗi wasu kalma amma ba abin da kalmar take nufi shi yake nufi wani abu daban yake nufi to kuma shi kawo ce wannan yana nufin kaza ne wannan yana nufin kaza ne ko da ke ma'anan kalma ɗin zahirinta takan nufi wani abu amma kuma a wannan ibara ɗin akwai abin da aka bada idan ba an fassara maka ba za ka gane ba to za mu yi wanda yake fi wanda ya fi sauƙin ɓangaren farko inda yace kun fil fitnati kabnin rabu la zaharun fa yurkab wa la dar'un fa yuhlab ka zamo a cikin fitina kamar dan mai ban nono haka ba a za ce ibn rabu dan mai ban nono ba ma'anan dan mai ban nono shine wadda taguwa ta haifa bayan da ta haife shi ta yaye shi sai ta sake haihuwa sai tana ba ƙaninsa za mu ce bayan wanda ta bayan ta sai tana ba ƙaninsa nono ita su ita ce labo ta mai ba da nono to ɗan da ta haifa ta yaye baya shan nono ta shine ibn labo to a kowane ibn labun a taguwa daban yake da ibn labun a saniya da ibn labun a akuya kowane da irin shi wato an haife an haife shi ya daina shan nono an haife wani bayan shi ana ba nabi mabi da shi nono to shi ne dan mai ban nono to a wurin taguwa ya cika shekara biyu a dan ibn labun a wajen a raƙuma kenan ya cika shekara biyu kenan to ka zama kamar shi kamar raƙumi dan shekara biyu wato uwarsa ta yaye shi ta haihu ta yi har naifin kuma tana ba da nono shi ne dan ibn rabo to shi wannan shi ibn rabo la baharun yurkab fa yurkab ba shi da baya ballantana a haushi wala dar'un fa yuhla ba shi kuma da hantsa ballantana a tatsa wato ibn rabo a taguwa shi bai isa a haushi ba kuma bai isa a tatse shi ba ko da ke wannan kina yanzu mun ana tatsan mace ake sa tatsa ko yawa bai isa haihuwa ba ballantana a ce ainihin sa idan kamar munan ba abotan shanu mun saba da mun saba da shanu idan dan labon ne shi bai isa a hau bayansa ba idan raƙumi ne idan kuma mace ce ta taguwa ita kuma ba ta isa haihuwa ba ballantana a tatsan nonanta kaga idan aka sami ibn labun a raƙuma mai za a mishi za a hau idan mace ce za ta haihu to ya za a yi sai kiwo kawai sai a ta kiwo har yi zuwa lokacin da zai kai mikidarin da za a hau ko kuma in mace ce ta kawo mikidarin da za ta iya haihuwa a tatsunomanta amma ba ka ibn labun kaga mai ake masa kiwon sa kawai za a yi to amma hikima mai rumin da ya bada wannan misalin ya ba ya fasar misalin ka zama kamar ba ka da bayan da za a hau ba ka da hantsan da za a tatsa me yake nufi da wannan me ya ma'anin kuma fitina a baya mun sha faɗan fitina nan ibn abul hadid ya kawo fassara in ni na faɗa za ku ce dama shi a suna ce kaza to amma da yake littafin na ahlus sunna wal jama'a ne shi mutumin sunni ne ko da ke na san wasu sunni suna cewa ai ya fi shi a shi'anci amma in ya zo ya dunga yaban limaman su sai kaga suna ɗaukowa suna ba don ba a samu wanda ya kare kuma halifofinsu kamar shi ba saboda haka inda ya dogoro magana da mugalada of course yana ƙoƙarin ya kare halifofinsu sai kaga sun ɗauko maganar sa ai ibn abdul hadi ya ce kaza ai ibn abdul ya ce kaza ce to amma kuma in ya zo yana yaban amirul mu'minin shu'a ko kuma shu'a to wato kenan kada ya bi ali amma in ya bi nasu sun sai wa ya ne ne to shi ba shi iba ne amma dai yana- ya- ya kan faɗi magana wani lokaci yadda ya- ya- ya- bisa ra'ayinsa dangane da amirin mu'mini ya saba ma yadda sauran mutane ama su gani ba lalai ya dace da ra'ayin shi'a ba don ya kan faɗi wani sabon shi'a su musanta mishi sunna ma su musanta mishi saboda shi ba mu'tazili ne kuma mu'tazilawa tana suna cikin sunni ne sai dai suna alfahari cewa sun ɗauki adala wajen am- eh, amirul mu'minina ali bin abi talib suna alfahari da wannan cewa a- adala a cikin tauhidi a nan wajen shi suka samu a wajen kalam sauran mutane ba su cewa ba su magana na dangane da adala amma su suna magana dangane da adala to shikenan shi abin da yake cewa ka zamo a cikin fitina kamar hakan ba ka da bayan da za a hau ba ka da hantsan da za a tatsa me ma'ana ma'ana kar kar kar a ci- a ci- kar ka ba a zalumai dama su hau bayan ka kar kuma su amfana da kai su- su tatsi nonon ka kaga me ka zama dan ba ruwan mu idan idan azalumai suna shugabanci ko ta fitina ta shi kusa cikin kai to dan ba roma za ka zama hasha bayan abin da yake yi kenan inda aka inda aka nan ne da ta mace ai da annaba sun zama yan ba roma idan annabi ya zo ya sami idan da- idan annabi ya samo ya samu wani fir'auna kamar yadda Musa ya zo ya sami fir'auna tambaya ya shiga fadar fir'auna an ba shi mukami a matsayin sarkin malamai a'a to ya rika fatawoyi fir'auna ya amfana da shi to kaga la hada wa la to amma mai yayi ya ce ma me yace ma fir'auna allaka ila an tazaka wa ahada yaka ila rabbika fatasha sai ya je masa wa'azi to irin shi zaka zama ba ba ba ka je ka make a wani kai sharu ce ba ruwa na da siyasa me ke faruwa abu faruwa na karatu na nake yi kawai fikihu da sarfu da nahau da lugha wa amma kaza far kaza ba wana to ba haka ake so ka kasance ba ba dan ba ruwan ka bane saboda abin zai shafe ka abin da ake nufi karka taimaki azalimi karka mai da kanka kayan aikinsa ya hauka kenan in ya hauka ka zama mai ne ka zama kayan aikinsa to in ya tatse ka fa ya amfana da kai to wayansu ba- ba- so wayansu bayan wayansu ma bayan suke nuna ma azalli hau ina za ka ina kake so a kai ka yalla bai kasuwa ko tasha yanzu ba a guje kai shi wato ya hau malam ke yanzu malam duk yana yana ta sukuwa yana ya- ya zama ya zama makami a hannun azalmai suna sarrafa shi da suka ga dama wani kuma bai kai da haka nan ba amma yana gefe guda yana in gizo musu amfanonuka yana fatawoyi wanda za su amfani su eh ai dama Allah ya ce a bisa rakai ai dama wanda ya saba sa ya- ya saba wa Allah ai ka to kaga shi kuma sarki yanzu kaga yana tatsan nuna ya ce yawa ku saurari ku je aje wajen bara dauki karatu kaji gaskiya to kar ka zama ɗayan wa'annan to mece ce fitina shi ne ce bari in ga muku yadda shi shi ibn abul hadir ya faɗa ya ce wa ayyamul fitnati hiya ayyamul husuma wal harb bayna ra'isaini ad-dalaini yad'uwani kilahuma ila ila dalada ila dalala wannan ba ba ra'ayi na fa duke ba dawo ba zance na bane in kana so ka duba ah, a sharhin wannan ah, Ibn- na ibn ibn abul hadid da yake da akwai littafan iti sharhin nasa iri daban-daban masu mujallarodi daban-daban na wanda na ɗauko yana da mujallarodi da yawa wannan ma- mujalladi na goma sha takwas to a wannan an- mai wannan mujalladi goma sha takwas ɗin a shafi na talatin da hudu ya ce ayyamul fitina hiya ayyamul husuma wal harb bayan ra'isai ne balai kwanukan fitina su ne kwanukan ya husuma fada da yaƙi tsakanin shugabanni biyu duka batattu Aka- faɗa- shugabanni biyu duka batattu suna fada yadda ni kilahuma ila barala su biyun duka kowane yana kira zuwa bata wannan shugaban bata ne wannan shugaban bata ne ba damuwa ko da a tutarsa wannan ya sa Allahu akbar wannan ya sa la ilaha illallah mun san da Allahu akbar la ilaha illallah za a gwarza wato amma akwai mun mun ga mun ga shugabannin kasashe wannan ya sa Allahu akbar a tutarsa wannan ya sa la ilaha illallah ana ta zuba mu juna ban ma bane ki oh hore mun san dai da Allahu akbar la ilaha illallah ba ruwan su da ku kuma ba ruwan su da su to id- ya- abin da ke cewa to idan shugabanni biyu duka batattu suna kira zuwa ga bata to fitina kenan sai ya ce kafitinata abdullahi ab- abdulmalik wa ibn zubair kamar fitinan abdulmalik da ibn zubair To, in ka san wannan fitina din abdulmalik malik bin Wa- marwan sarkin musulmi a sham a dimashq jama'a sun masu mubaya bayan mutuwar ubansa marwan bin haka a makka kuma mutane sun ma abdullahi bin zubair mubaya a matsayin sarkin musulmi saboda haka sarakunan musulunci guda biyu ne daya a makka daya a dimashq da fitina ta fitina aka raba daula biyu iraq da abin da ke gabas duk yana hannun ibn zubair sham da abin da ya yi arewa har ma da yamma yana hannun eh, eh, wannan yana hannun eh, ma- ma- ma- abdulmalik bin marwan ana rigingimu a yaman akan wani ne ke da wannan to sai ta wannan fitina ta kai ma har da shi abdulmalik bin marwan ya ga alamun ba zai iya cin maka da yaki ba sai ya sa aka gina ah, kubbatu sahara kusa da majalar aksa wannan shayayyen nan wanda mutane suke ce mashi masallacin umar to ab- shi abdulmalik ya sa aka gina ya sa kuma ya sa aka yi mishi hadisi cewa dawafi a nan ya fi dawafi a makka eh, al'ada kuma ya sa ana zuwa hajji zuwa nan ana shauɗi bakwai da ba don fitinan ta kawo ƙarshe ba da musulmi suna da hajji biyu ne kuma da suna da alƙirra biyu kuma malamai suka mishi hadisan sosai sosai ana zuwa hajji ana labbaik Allahumma labbaik a kewaye kubbatun tsara aka kari ya aka ce ita ma daidai da zamzam aka ce annabi ne ma da ya zo ya tuwo aka yi taji shi aka yi taji shi duk aka raba duk duk a- a- kowa ne yana fasara alqur'ani da da tasa ma'ana shi abdullahi eh, shi abdullahi bin zubair shi ya tura dan uwansa mus'ab bin zubair ya je kuba yake ce mutane a matsayin gwamna ya ce na ji ku mutanen kuba ko kan samu mutane lakabi to ba sai kun bani lakabi ba ni ne jazzarar kuba ni ne mahaucin kuba kuma ya dinga girman kawuka to ba tarihin wannan zan muku ba wannan dai kun ga fitina ne tsakanin ra'isai na dani ni nake ƙara muku bayani amma shi ya faɗa amma na san wasu wasu a wurin su za su ce wannan eh, ko- ko zagi ne to ba ni ne zagin ba kun ji shi shi ce da wa'annan shugabanni ne gu- gu fitan ma- masu fitan sai ya ce wa fitnatu warwa- marwan wadda haq da kuma fitinan marwan da da haq to shi ma da da haq y- eh, daga cikin mayakan eh, daga cikin gwarazan ma- janarorin mayakan muawiya dan abu sufiya wanda kuma ya ta- suka kafa yazidu kuma lokacin ma- eh, da yazidu ya mutu suka so su sa dan yazidu kuma marwan shi kuma ya tara jama'ansa aka rabu biyu aka yi ta babatawa sai da haka shi dai shi ne babban wuri ce masu ya sa wani shi ma ya so ya sa kansa a cikin a halifa din to shi ma aka kwama yaƙi aka zubar da jini ne to sai ya ce wa fitnat al-hajjaj wa ibn al-ash'as da hajjaj da ibn al-ash'as kun san hajjaj eh, bin yusuf shi da shi a cikin janarorin mayakan abdul malik bin marwan wanda shi ma ya tura kufa shi ma ya ce ya ga gi- kawo kasuwar nuna to mai girbi ya zo shi wancan ce zazzara kuma wannan ce mai girbin kowa a masallaci sai da sai da kokin gini a kowa ya sa aka datsa kofa ci duk aka shi da ke masallaci kai kokin jini to ibn ash'as kuma shine eh, shi- shine wannan muhammad bin ash'as din nan da wanda ku- wanda kun san ash'as din wanda ya gudu ba sai na ba ku tarihi ba bare ba wani abu da sai ce da abin da ya kamata ba to kun ji to amma bai tsaya nan ba ya ce wa amma idan kana ahduhu ma sahibu haƙƙin falaisat ayyamu fitina amma idan wayannan ya ce kun ga fitina shine fada tsakanin shugabanni birni biyu duka batattu amma idan ɗaya na da gaskiya ɗaya na ba da gaskiya to ba fitina kenan kar jama'i wasu fi wani hauhu ma yawwa dai yasa da muku gwagwa na ga mu amma wannan na san ra'ayin amirul mu'minin ne sai dai shi ma ya kawo a matsayin ra'ayin shi bai ce amirul mu'minin ya faɗa kan ana ana cikin yakin jamal wani mutum ya ce kawai fitina babba dare yana haɗuwa da babba dare ana kwama babba dare anan da babba dare anan ana kwamawa da juna ya ce wannan fitina sai amiru ne ce alaihi salam ce kai cionka za a yi fitina yake jagoranta yake fitina ita ce tsa- fada tsakanin fada tsakanin bata da bata amma fada tsakanin bata da shari'a ba fitina ba ne sai ka goyi bayan shari'a tsakanin karya da gaskiya ana ba- ana fada fitina kenan dama da gaskiya da karya aka zauna teburi ɗaya ne a zama abu ɗaya ƙarya ta ce assalamu alaikum gaskiya assalamu alaikum salam ta alaikum salam ƙarya dama kawaye dama mu kawaye ne da tare da tare duk gaba ɗaya kare haka ake yi kullum ƙarya ta ga gaskiya mai take ce mata wai zai ta ce wai ta ce ƙarya ko ba ka ta kan yi ba idan annabi ya zo da shirya batattu mai suke cewa ya ɓace ya yi ɓatar da mutane za su ce ya yi rujja daga addini sahihi yana ne mai ɓatar da mutane to idan idan idan bata fada ne tsakanin sh- gaskiya da ƙarya sai ka goyi bayan gaskiya a yi fada da ƙarya Abu- kaga ba fitina ba ke to shi ne sai ce to kaman jamal da sufin da ire-irensu bal ya jibir jibir jihad ma'a sa'ib haqq ya zama wajibi ya ce wajibi ne a nan ka yi jihadi tare da mai mabucin gaskiya wasan lissaifi da tsaro takobi akan akan akan mabucin ƙarya wannan hayanar munkar wa bazilin nafsi fi izazin dini wa idarar haq yake kuma ya zama wajibi a nan kai jihadi tare da mai gaskiya ka zaro takobi kai hani ga munkari ka hana kai muni da bai kyau kuma kai ka ba da ranka dun ɗaukaka addini da bayyana gaskiya to kaga to kaga wannan faɗin ibn abul hadi ne don karka ce mini jamal ba mai gaskiya ne da sufin kasan wasu aka suke cewa saboda ba su son gaskiya din mun gane ba su son gaskiya ne da suka ga gaskiya make da gaskiya ya zama ba su son shi sai suka ce duk suna kan gaskiya har suka kawo alƙatuwar makaturu fil janna suka ce duk domin da Allah ya da su wato ba su son gaskiya ne sai suka ce da karya da gaskiya don an zama ɗaya to amma lallai jamal da siffin kamar yadda shi ibn abin abin da yake cewa nan ba ba fitina ba ne faɗa ne tsakanin karya da gaskiya kuma abin da ya zama wajibin ka shine kai ka kasance tare da gaskiya ba ka ce duk ɗaya suke ba ko kuma ka zama ɗan ba ruwanka to to yadda ya ce shi ibn abin ya cika da fassarar wannan a zance na amiru ya ce a hamil nafsaka ayyamal fitna wa kun da ifan magmuran bainan nasi la taslu lahum li nafsika wa la yumaliku wa la tansu haula'i wa haula'i sai ce ka zama a lokacin fitina magmuru ne magmuru koyayye yake kaman ba kaman baka bainan na tsakanin mutane kana koyi kaman baka a tsakanin mutane la tasruhu lahum li nafsika ba za ka da ba- ai- kanka ba zai zama ya gyaru domin su bai amfane su ba ke wala da malika ba ba za ka da ranka da dukiyanka duk ba zai amfane su wala tansur haula wa haula ba za ka taimaki wayannan ba ba za ka taimaki wannan wayannan ba in ayyamul fitna kenan to nan a wajen wannan maganin da ya faɗi ne muka ce to gaskiyar magana shine eh, mun- a- a- a- akwai mu da ja na na yi wannan maganar da kuma ce gaskiya ba yana nufin ka zama ɗan baron ka ba abin da yake nufi za ka yi amur bil ma'ruf ne da na hayi anil munkar wato idan ayyamul fitina ne za ka tattara hannunka ne ka ce ba rana ina tambaya ne za ka ce ba ruwanka ne a yamar fitina ko ko za ka ce duk fitina ne duk ba gaskiya kuma a zo ga gaskiya ai ba za a rasa inda gaskiya take ba ko to sai ka kasance bangaren gaskiya amma alal akalla in ba za ka iya ba in ka gudu in dai ka zauna cikin mutane ba ka gudu to shikenan to yace ka zama cikin mutane magumuri kamar ba ka kenan kar wani ya amfana da kai to ya kuma ce ainihin abin da yake nufi da cewa kar bayan ka inda aminu yake cewa ainihin wa kaulu fayar kabu da kuma fayar kaba ko fayar hulaba nan ya ce fayar kaba fayar hulaba Eh, kar ka la baharun fayar kab ba hawiya ba bayan da za a hau ba wala dar'un fayar hulab ba kuma hantsan da za a tatsa ba to ya ce abinda yake nufi ya ce an masu nasaba yurkaba da yuhulaba an yi su biyun nan an masu nasaba domin su biyun nan jawabin nafi ne a cikin magana din akwai abin da aka ya share an kaddara shi shine lahu shi kuma anan ya cancanci rafa wato ma'anansa ah, ya ce kamar fa- kaman habar ne da mubtada kaman faɗin faɗin ka la ilaha illallah takdiruhu lana ko fil wujud wanda baka faɗa ba la ilaha lana illallah ko la ilaha fil wujud illallah amma baka faɗa ba sai ka ce la ilaha illallah to yace wannan kaga akwai rawo la zaharun lahu to an haka nan ne sai zama fayar kabu kar ka zama baya da zai hau shi ko kuma fitina in fitina fayar kabu ba ba baya gare shi don a hau kuma babu tsantsa gare shi domin a tatsa shi yasa sai aka ce da aka cire takdir na wannan muqaddari din da hudin sai ya zama la zaharun yurkab wa la dar'un yuslab to ina ganin ma'anan wannan wadahi ne cewa abin da yake nufi shine a lokacin fitina kuma ita fitina ta fi faɗi fiye da shi yadda ibn abul hadid ya faɗa ba kawai faɗa tsakanin shugabanni biyu a tafi ne fitina ba fitinoni suna da yawa daga cikin nau'in fitinoni har akan fito da fitina fikiriya kaga ba sarakuna ne suke kamar lokacin da bai fitinan halkul qur'an a zamanin ma'mun a zamanin wani sarki musulmi shi ma'mun kawai sai wata fitina ta kunno kai alqur'ani kadimi ne ko mahaluki ne wasu suka ce kadimi ne wasu suka ce mahaluki ne idan mutum yana da ra'ayin idan sarki na da ra'ayin kadimi ne in ka ce mahaluki ne ka halaka sai zo zai a kawo ka fada a ce alkur'ani mahaluki ne ko ko kadimi ne akwai wani malami da aka tu- kawo shi yana ganin alkur'ani mahaluki ne ba kadimi ba ne to amma sai baya son ya ce mahaluki ne sai aka ce alkurani mahaluki ne koko kadimi ne sai ya shiru ba ka ji ne an ce maka alkurani mahaluki ne koko kadimi ne sai ce o ni ake tambaya mahaluk sai aka ce o o sai wani da ya ce kai na nufin shi ne mahaluki ai ba ya zama da ba ya da alkurani ba da ya ga za a kira shi ba da sai ya gudu ya bar zaro da za a sake dawo sai a ce to yanzu ba an san kai mahaluki ne amma ga alkurani ka ce hada alkurani mahalukun ba ka ba yanzu yanzu ka sha wuka to shi shi is- ra'ayin sarki daban ra'ayin wa'ansu mutane daban kaga wannan- wannan ba fitina tsakanin sarakuna ba ne tsakanin malamai ma aka yi ta wannan fitina aka yi ha- ha- duka halatta jini to kun a lokacin wanda aka yi wannan wa'yan abu akwai akwai a'imma akwai eh, ak- ak- akwai imam rida al misali kuma ya ce lallai alkur'ani mahluki ne wai wai masu yawa maluki wai dama can akwai alkur'ani sai dai kawai ainihin dama tun fil azar akwai alkur'ani saboda zancen Allah ne suka ce duk zancen Allah ma duk kadimi ne tun fil azar akwai shi wai har zancen da Musa ya ji a a- lokacin da ya ga haske din nan wai dama akwai zancen amma sai da ya je sai kawai sai ya ji magana dama can tun fil azar akwai magana wai komi na Allah tuntuni kadimi ne wannan fitina ce kawai domin a cikin sifofin Allah akwai sifofi da muke ce musu zatiye akwai sif- sif- sifa na af'al A- a- arziki halitta da arzik arzata halitta sifofi ne af- a- a- af'alai na fi'ili Allah mahalicci ne amma si- sifar halitta a wurin shi fi'ili ne yana halitta ko ya fasa in ya gada mai halitta ko kar ya yi ko ya azurta ko kada ya azurta ko ya bayar ko ya hana amma akwai sifofi kadimai a wanda suke so zatiye ne ga Allah kamar ilmi Ilm- i- i- ilm- ilmi ba ya bijiro ma Allah bane ba kuma daga baya ne ba eh, si- eh, sifa ne na aiki ba wurin shi sifin shi zati ne bayan dama can yana da shi shi shi masanin komi ne ba ana sanar da shi bane tun bil azar ya san komi to shine amma amma misali kamar Allah yana amfanarwa eh to yakan iya ga dama ya ƙya- ya ƙya amfanarwa sai a ce eh yana iya cutarwa sai a ce eh da ma'anan cewa tun da ya mallaki wa'annan addaru wannan fi duk sun sufofi ne na Allah to kaga s- to Allah yana halitta mahalicci ne eh yana iya ga dama ya halitta yana iya ga dama ya fasa halitta eh to Allah masani ne eh yana iya ga dama ya zama jahili a a- saboda ilimi ainihin sifa ne zati to alkur'ani zancensa ne ko ya yi maganan ko kada ya yi to ta ina ne zai zama ainihin tun bai a za akwai magana tun da yana saukar da ayoyi ne in ya ga akwai bukata akwai bukata na maslaha na mutane ya saukar musu in ya ga bukatan akwai akwai maslaha akan ya- ya- ya sassauta musu ya sassauta musu in ya ga bukatan ya dan tsa- takura su ya takura su in ya ga dama ya sauke musu to ya zai zama ka ce mutum bil azal da wannan Allah yana ya ga dama ya yi cancanza abin shi to haka nan kaga wannan fitina ce ta zo saboda haka fitinoni suna iya zama iri iri har a fikira fitinoni sukan fit- fito da yawan gaske don fitina ta kunno kai yanzu suka mutu aka fara yayin ta ta zama an kamar an cinna ma daji wuta sai mutane su ga kamar ko shi ne daidai ne shi yasa mutane suke tuɗu a ciki sai su yi haza a ciki in suka yi haza sai kuma su su- bus bus su ruɗe sai su kai ko ina muka faɗa ne a ce ko ko ko sai yawa ka fitintunu ya kamata duk lokacin da fitina ta kono kai kai ka duba ka gani to amma lalle wannan maganar da shi ibn abd hadi ya ya fi kama da fitinan eh, irin wanda ya ambata ne kuma abin da yake nufi la zaharu murkar kar ka zama bayan da za a hau kar kuma ka zama hantsan za a tatsa ma'ana kar ka zama ka ba da dama an amfani da kai ita fitinan ta amfana da kai ka zama makamin yaɗa ta kamar ka zama abin hawa da za a hauka a ya- a- a- wato kada a zalumai su hawa bayan ka kai su kwa da su kar kuma su tatsi nonon ka su amfana da ba lalai malam ba idan na bada misali da malam malam kada ya je ya zama na fa malamin fada kar kuma ya kafa tawa fada ta amfana da ba la hada wala ba don kai ba malam ne ba fa kai ma ka dade kar ka zama yan abiya ne ma sha kiɗa kar kuma ka zauna waje ɗaya can kana wani abu ana amfana da kai Yawwa. Ka- amma yana nufin ka zama dan ba ruwanka ne a domin lallai wa- daga cikin wajibinka kamar shi ma yadda ibn abdulhabib ya ce ya- ya kawo ya ce bal yajibul jihadu ma'a sahibil haqq wa sallu sayf wa nahyi anil munkar wa badrun nas bi idadid din wa idaril haqq sai ce in in akwai gaskiya da ƙarya da ke za ka zo a zama bangaren gaskiya din ne to idan duka ƙarya ne fa sai mu ce to me zan muka baji ai wayan su da nan wajiban ka har wala ya mun hayi annin munkar bai haukar ka ba munkari da munkari ana faɗa mai ya haukar ka ka ce munkarai ne ne a ce wanne ne akan gaskiya ce la hada wala zaka da munkari da munkari ana faɗa sai aka zo aka ce maka wanne ne a ciki ma'arufi ina tambaya ne me za ka ce la hada wala zaka sai ka ce duk ba duk ba ma'arufi a ci duk munkarai ne kaga ashe amr bil ma'ruf da nahi anil munkar ya hau kanka da ba- ba- da bi iya kokarin ka ga kai magance wannan in ba inda zaka goyi baya akalla akwai inda gaskiya ta ana rasa gaskiya ne sam sam sam lokacin da aka sami fi- fitinan ra'isai ne dinnan babu ra'isul haq ina tambaya ne akwai sai dai bazar mutane ba su suke bi ba kalan kadi- kadan suke bin shi amma wa'ansu suna bi- suna biye da shi to wannan kenan na fata wan- wan- wan- wannan kalami na amirul mu'minin da larabcinsa ya zama as- asarari za ka iya gane hausa kun filfitinati kabnin labun la zaharun yurfa yurkab fa yurkab ne ko yurkab ko la zaharun fa yurkab wala dar'un fa yuslab ayin sana ba kai ba ba ba ba ba ba irin bane wasa ne bisa ne la baharun fayur kab fayur kaba al'ummar mansuba mansuba ne ne amma idan zan zan tsaya a magana ƙa'idar larabci la baharun fayur kab na tsaya na ƙa'idar larabci ne amma da a yi tsaye wasa ne fayur kaba ne wala dar'un fayuslab na na fayuslab Hmm? ya muku ɗauri ne ban ji ba yuhulab ni ne ya ce ruwar okoyosa yuhulab a tatsa ke da kai ba bayan da za a hau ba kai ba hantsa da za a tatsa ba domin ibn labun ba shi da ko daya ibn labun ba da bayan da za a hau bai da hantsan da za a tatsa ma'ana kenan ya bada misali ne da irin wannan kamar yadda ba za a iya hawa ibn labun na rakumi ba ba kuma za a iya tatsan nonansa ba to kai ka zama haka nan ma'ana ba fitina ba ta amfana da kai ba ta hanyar tatsan nononka kai kuma baka zama ma'aikaciyanta ba kana ba kai mata aiki ba ba ta amfana da kai ta wata hanya ba kuma lalle ba dan ba ruwan ba za ka zama sai ka koma bangaren gaskiya ko da ba a tare da mai gaskiya din sai ka zauna tare da shi kai kadai a ranar idodi na sha faɗin wannan duk idin ƙaramin sallah na kan faɗi wannan hadisin jabir mai ban al'ajabi ya fito da sassafe duk duk titunan madina sun cika da mutane za a tafi sallan idi don marwan bin hakam shine shine gwamnan madina ya ce za a yi sallah a baƙi ne a wajen gari alhali a madina da makka da madina sallan idi a haramai ne ake ba a fita wajen gari sauran garuruwa ne ake fita waje amma su a wayannan wuraren a nan haramin ake idi ba zai yi a garin madina a bar masallacin annabi a je can waje a yi idi ba a masallacin annabin da a yi to sai ya zama na jabir bin abdullah al-ansari ya fito sai suna karo da mutane duk za su fita wajen gari shi ko yana nufan gari suna ila aina ya jabar ila aina ya jabar kowa za shi masallacin idi shi yana to sai ya zo masallacin annabi ya sami mutum ɗaya rak shine imam zainul abidin ya ji shi yana ya gan shi yana nafiloli zuwa can alfijir ya keto ya gai miƙe ya raka a tarfajir ya kira sallah ya iƙama jabir ya bi shi suka yi sallah su biyu a masallaci annabi sannan da ya yi addu'a jabir ya rawaito addu'a mai tsawo amma sai ya nufi kabarin manzo Allah ya- ya- ya- ya faɗi a kai yana wa'insu karamai wanda shi jabir bai ju- bai ma ji me yake cewa ba. amma wanda ya jiyo mana yana na a rawato in ka duba sai sai ba aljami'a za ka ga dogon addu'a na ranar idi shi jabir ya iya riƙe wannan amma sauran abin da imam zainul abin bai faɗa bai ji ba to amma abin darasi a nan shine dogo dogari an ƙi bin sunna annabi an bi- an bi sunnan sarkin musulmi duk gari sai liman da mabiyi ɗaya rak wai sahibu har a wannan zamani imam zainul abidi sai mabiyi ɓara ɗaya rak duk an bi sirrin sarkin musu sarkin musulmi ya ce "Ai, ai, a fita gari a bar annabi sarkin musulmi ya ce a fita can a yi sarki to duk aka fita ba gwamna kai sarkin gari shi marwan bin hakan ta bangaren ma'auya ma'auya dan abu sufiya shi ne babban sarkin musulmi a dimashq marwan kuma gwamnansa to kaga to kaga ashe kenan ko da akwai rigima tsakanin batattu ru'asa dalala to akwai sahibu haq a zamani to amma ala'ayar hamu abin abin da ke cewa kar ka zama ka taimake su kar kuma su amfana da kai kar ka zama ma'aikacin su kar kuma su amfana da kai abin da ke to da yake da hikimomin na da yawa wannan muna ga tsanna ya dauki dogon lokaci wayannan na biyu magana ta biyu gurgun hikimomi ne su ma ina jin kila za mu musu a gurguje a gurguje sai dai mai a gurguje kawai mu wuce ko zan ɗage kai ne in kyale muku sharhi kawai tun ma a huta in ba ka ba wayannan sai mu ƙara ramadan ba mu gama ba tunda ranar litini kawai za mu rika yi wannan kuma hikimar abinda aminu muke cewa a zara bi nafsihi manishta arab ama wa radiya bi zulli man kashafa durra wa hanad alaihi nafsuhu man ammara alaihi lisanu kuma wannan maga- mag- kalamai ne daban da ba a kawo su a jere to wannan na- magana ta biyu kenan ya ce a zarabi nafsi manishta arab arab ama wanda muke da kullum da koke ne magana kan shi'uri ina magana hawasul hams an fahimta ai mun san ji da gani da shaƙa da ɗanɗano da da da da da shi'uri ko wannan wannan hawasu guda hamsin wanda bahaushe galiba yana ce musu ji ne in ban da ganin duk sauran yana ce musu ji ne hawasu hamsu din nan bahaushe ya mashi su hawasu hawasai ne ji da gani ya fa sai sauran duk yana ce musu ji ne saboda haka da hanci ma yana ji ne da da harshe ma yana ɗanɗano yana cewa ya ji ne da kunni ma ya ji ne in an taɓe shi ma ya ji ne bilgi yake to wanda ya jiyar makansa tun da hausa nake manishta aran dama'a wanda ya jiyar da kansa wato ya sa kansa jin dama dama shi ne muna ce masa kwaɗayi wanda ya sa kansa kwaɗayi kenan shi a a ina ke kwaɗayi ku gaya mini a rai ne ko a ina ne ko yawa a rai ne a- ran- ran- akan ce rai ta biya in in ransa ya sa rai a wani abu yana kwaɗayin ya samu to shi sai yanzu a ransa kaga yana jin yana son a wannan abu to azara bi nafsihi ma'anan azara bi nafsihi shine wal ya walakanta kansa kaman ya zurara azara din ko da ke ba zurarawa yake nufi ba tunda abin da yake nufi idan aka sa- surmoyo abu ya faru sai a ce kaman a- a- su- a daga daga daga wani a su- jefa wani abu ya surmoyo ya faru shine azara an zo kaman a zurara abu ne ya kasa domin ce zurarawa din in aka ce ya zura da kansa ma'ana ya yi- ya zubar da kansa ma'anan ya zubar da kansa ya yi mene ya walakanta kansa to a zara bi nafsi manista sha'arar tsama wanda duk ya je da zuciyarsa kwaɗayi wanda ma'ana wanda ya sa ma kansa kwaɗayi to ya walakanta kansa wato wanda ya- wanda ya kwaɗayi ya walakanta kansa sai ce wanda wa- ya walakanta kansa wanda ya jiyar ma kansa mene kwaɗayi bahaushe ana sai kin ma ya ce kwaɗayi mabuɗin wahala amma ne ana so da kuma bahaushe har yana ce inda inda kwaɗayi akwai yawwa akwai walakanci to kamar haka ne ke cewa to duk wanda wanda duk ya yi kwaɗayi ya walakanta kansa in dai har ga wani abu kana kana sa a a baka tsammanin a baka me kwaɗayi in ya ce wani mutum ya ce masa ya ta alibin ta kwaɗayi tawakko ma la- ma la yastahiqu aw ma laysa bihaqq yana tawakkuin yana yana tawakkuin abin da bai cancance shi ba ko kuma bai da haƙƙi domin abu naka ne ai ba kwaɗayi kai ba ko kamar yadda wasu suka kwace ma wani kayansa suka ce ya cika kwaɗayi to waye sai ya ce to waye mai kwaɗayi waye mai kwaɗayi yaro ne aka gan shi da alewa sai babba ya tsaka "Ya- yaran nan kuce kwaɗayi sai- sai ɗauka wurga a baki waye mai kwaɗayi to ka gani to ainihin eh, sa sa rai a samun abin da mutum bai cancanta ba ko kuma ba haƙƙinsa ba ne to shine kwaɗayi in in dama abu naka ne za a baka ai kaga ba kwaɗayi ba ne dama naka ne kayanka ne haƙƙinka ne in an kwata an zalunce ka ne in an hana maka wato abin da yake ba naka ba ko baka cancance shi ba sai ka sa rai ka samu to shine kwaɗayi to yace kuma shi wannan yana iya zama na halas yana iya zama kuma muharram haram domin eh, idan ya zama akan abin da bai halatta ba ne na dukiya ko na abu to duk ya haramta yana iya zama- yana kuma ya zama abin zargi in ya zama mummunan ɗabi'a ne in in ya zama siffan da ainihin zai wala- wala- walakanta da kai na farko shaka babu abin da amirin mai girbi bayan nuna haramun dama kwaɗayin abin da yake haramun ne dama ka ga mummunan abu ne amma kwaɗayin abin da yake ba bai haramta a baka ba nan ya bada misali yace kamar eh, ja'izatun min al-umara wal hibatu min al-aghniya kana fatan wani wani lada daga sarakai ko kyauta daga mawadata mutum yana son wanda ya da kyauta ya san mashi wani abu yana fata a- ya bashi to tambaya wannan haramun ne ya haramta kaga ba haramun bane ya halatta amma kuma ya- ya- kya- kyakkyawan sifa ne ba zai sa a walakanci ya sa a walakanci ba yawwa kaga ko da ko da bai zama haram ba yana iya zubar da mutunci to in in in mutum yana da sha'awan wani abu yana fata a bashi to shi kenan sai ka ga ainihin ya sa ma kansa zilla irin wannan sai a- sai ya zama walakantacce har ya ba da misalin wani mutum ya faɗi sunansa a nan ya ce an ce yana da waɗansu waɗin nau'in kwaɗayi mai ban al'ajabi an taɓa cewa wai wata rana wai shi wani mutum ban san me sunansa ba amma nan ya ce ash'ab ne ina tsammanin ash'as ne sai aka ce wai wata rana yara sun dame shi sai ya ce musu ku je gida kaza ana raba alewa kawai sai suka gudu sai yi yiwuwa zai samu alewa mun su rabu da shi ba sai ma sai bi su a guje ba ya je sai aka ce to me yasa kai maka je ya ce ba ya sani kila da kila da alewa kada ya zai zama kuma yaran zai samu alewa sun yi bi samu ba cika wani akwai mafaɗacin tsaya mafaɗacin tsaya da ya cika da shi kenan da aka ce kuma aka ce wata rana eh, ida- ida- ida- wai idan yana tafiya inda inda ya ta karkashin sama ne ta yadda ba wani ba wani rufe sai ya shimfiɗa rigansa sai aka ce mishi to me yasa kake shimfiɗa riganka sai ya ce ya sani ko wani tsuntsu zai wuce ya dan murgo kwai kaga kawai sai ya shafuka kaga ba sai ya fashe ba tunda a rigar sai ya faɗi kawai sai ya ɗauka ka gani to wannan wannan wannan ya cika tsananin kwaɗayi har ma ana ba da misali da kwaɗayinsa ya ce aka ce yana cikin tabi'ina amma sha shahara da kwaɗayi to shi kenan dai ko kwaɗayi baka zai kai irin na wannan mutumin ba da dai kwaɗayi dai ainihin wanda ya samu kansa kwaɗayi lallai eh, ainihin ya buɗe ma kansa hanyar walakanci saboda haka kar ka sa rai akan za a baka wani abu in ka in ba in ka cire rai akan za a baka shikenan sai ka wadata da ka sa ma kanka za a baka abu in ba a ga baka ba kai ruwan ido kila ma kai magana ko sauransu ka zike da mutunci ya zube ko ma ido ka zura ka dinga zura da ido to za mutane za su ganka a matsayin kai ba mutumin kirki ba za a ɗauke ka ka- ka a- a- a ranka ya- ya zo kaga ana ta ana ta ana ta mutane wa'azi aka a- wani ji kwanan nan ake wani ji ana wa'azi a a speaker shagonsu na sallah yana cewa yana kira ga malamansu su rage kwaɗayi wato shi bai ci su bari masu ɗan rage ne a rage kwaɗayi yawa domin wa'insu abubuwan da ya abubuwa irin wa'annan musamman ga in suka yi ɗin sukan zo zube ne to shi kenan Eh, wani kuma ya wa'azi ya ce wai ai kwaɗayin sunna ne shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce wai ana zargin su suna da kwaɗayi wai ai sunna ce to ko su- to da ke sunna ta tana nufin kila sun yi irin su irin ire-iren su ba dai sunna ne ba amma sai ba da misalin da ba kwaɗayi ba ne sai ba da misalin wadata kamar ba adan annabawa sai ya fa- fassara shi da kwaɗayi kai ka ce in mutum ya mallaki abin duniya yana kuma kwaɗayi sai ba da ma- la- mai- misalin annabi suleiman yana da dukiya mai yawa to in ka mal- wai wai har yayi kwanton zinari far sai goma sha shida to idan ka yi ka yi kwanton zinari kai annabi suleiman ne kai kwanton ya ce ba ka kana da kwaɗayi kenan shi ya fassara kamar in mutum yana da dukiya yana da kuɗi ke dukiya ba ta haramta ban an same ta ta hanya na halas amma idan ta kwaɗayi ne aka same ta ba kaga ya munana ba mallakan dukiya ne kwaɗayi ba kwaɗayi shi ne sa ran a baka abinda ba naka ba ne ba ka cancance shi ba ba haƙƙinka ne kuma ka cancance shi ba shi ne kwaɗayi amma idan abu naka ne aka kwata ka je kana kana iya faɗa ka kwato kayanka ba ku wanka makwaɗaci ba to sai na- wannan zan bar wannan magana haka na ce ba zan mana dogon shiri kowanne sai ya ɗauke mu da daɗin gaske muna yi sai magana ta uku wannan shi kuma gungun kalamai ne daban-daban oho ashe wannan na biyun ma ban gama ba ko shi ma kalamai ne daban ba ware ne bi zilli man kashafa an durri ashe kalamai ne an guda uku amma a ɗaya kuma wanda ya ya yaye cutansa ya kwara cutansa kenan shi ma ko shi ma ya yarda da kaskanci ma'ana ya tona ma kansa asirin cutansa shine wani abu nasa wanda ba a sani ba sai ya je ya tora wana cewa kamar ya kai ka aran Allah gaba adami yana fama da dan wani dan matsala a gidansa da sauransu ba wanda ya sani mutuncinsa a rufe sai je ya tona to ya yarda da kaskanci domin ainihin ya kiyaye mutuncinsa bai tona ba kaga ba wanda ya sani asirinsa ne in ya tona kuwa ya ya- ya yarda da aka- walakan ya yarda da kaskanci وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه أمر عليها لسانه لسانه لسانه يا زما أبا لس أم أم أم أمر لسانه با لسانه با لسانه أيوة saboda ainihin shi ne ya shugabantar to kuma hanat alaihi nafsu ransa ta kaskanta masa ta walakanta masa wane ne wannan wanda ransa ta walakanta masa wanda ya shugabantar da harshensa a kanta a kan ita nafs din nafs ɗinka ranka kenan idan mutum ya sa ransa ainihin harshensa ke ju- ke ya mallaki rai din harshensa ya mallaki ran yake sarrafa rai din to ya ainihin walakantar da ran ya walakantar da kansa idan ya sa harshensa ne wato kenan shi ne kuma hikiman yana nufin kenan kaga idan ya zama bai kiyaye harshensa ba mai zai faɗa ba mai zai faɗa ba na farko na farko eh, akwai ɗan magana kaɗan ko da ɗan kaɗan zan faɗa kashbar dur ya ce shakawan mutane daga ba kai kai ƙaran allah zuwa wajen mutane wanda yake yake nuna cewa kamar kana ro- cewa ai allah bai baka ba kamar su- asirinka a rufe ba wanda ya sani kuma ana ganin ka da mutuncin ka kai shiru in kai shiru wani abu na damun ka a gidanka da sauransu ko an rasa abubuwa ne kai shiru ka ce baka fara ba shi kenan asirin ka a rufe yadda kuma ka je ka ce to ai ka gani ba ka za ba ka za shi kenan ka tona daga nan kuma sai mutum ya ganka shi ashe yana ganin yana ganin komai lafiyar ashe kaza ne to kuma kila ba zai shiru da bakinsa ba kila ya faɗa daga nan kuma ka gani sai mutane su kalle ka wa kaga ka kware asirin ka kenan nan ya ba da waɗansu misalai kamar ai ce ahnaf ya ji wani mutum yana ci- yana cewa daren da- wan- daren nan da ya wuce ban yi bacci ba zai ban yi bacci da dai saboda dasa shi na na ciwo yana ta cika magana kan zafin dasa shi har bai bacci ba to sai shi ana sai ce mishi haba kai wannan ka yawaita magana ba ka sa ainihin wani abin ya mamaki ni yau shekara uku ba na gani amma ban gaya ba kowa ba wato ana ganin idan su ashe baya gani da da da- ma sai shiru ba san baya gani to kaga wannan misalin kenan wato kenan ko ya- wanda wanda ya ɗaya ciwo nan ciwo haka ya fasara shi amma ba lalle ciwo ba kan misali makaddara ka kiyaye mutuncin ka gidanka ba a ci ba amma baka faɗa ba ba ya asirin ka alhura in kuma ka je kace wallahi ana fama da azumi wallahi ko so da ruwa da ki ba da ruwa ne to a kake yi ba wa- ka kai karan ma wajen wani da sallah Al- ka kai karan Allah wajen mutum kuma daga nan sai kutum ba ma ka faɗa wallahi wallahi to sai mutane su, "Mm, mm, ashe haka ne yake muna mu ko da ka ana ganin ka mutuncin ka a rufe ka ka tona ba kanka kaga shi ma wannan yana iya daukar hakan saboda haka wanda ya- ya tona asirin sa ya yarda da kaskanci kamar ya yarda ma kansa da kaskanci ne haka zalika kuma wanda bai kiyaye harshen sa ba kiyaye harshe ya zama kai ka mallaki harshen ka ba harshen ka ya mallake ka ba ya zama ainihin duk abin da za ka faɗa sai ka yi tunani kafin ka faɗa wato idan harshen ka yi mallake ka kafin ka yi tunani magana ta fito in magana ta fito kuma shi ke ma- bahaushe yana cewa magana kibiya ce ba ka harba ta kace mata da zawo ka san in ka saki kibiya ka taɓe bakanka kasa kawa kasa ne za ka ci a fa- na fasa ina arwa ta zo to haka ne kaga tun kafin ka harba za ka tuna za ka yi tunanin ka cewa ya kamata in faɗa in kaga abin faɗa ne sai ka faɗi in kuma ka kiyaye kai kai bai kamata wannan wannan yana iya janyo maka za sai ka shigo da baki kaga kana sa tunani kafin kai magana ke wasu za ka ga kamar maganansu dama a laiɓe yake ba da ba da ka suke magana da nan dama yana nan da an magana buwan ya fito da shi su ka kai yaushe ka yi tunani ka tsaya ka yi tunani mana ka jijjuya ka jijjuya ka ga ko in ka yi magana nan lafiya lau yana cewa ah, ru- rubba kalimat ah, rubba kalimatin sabakat dama wa auratar nadama da yawa kalma kwara ɗaya sai ta shekar da jini ko ta ta gadar da na- nadama a cikin hadisi ya zo cewa ah, har- harshen ɗan adam kullum yawa ya gari yana zama ah, zai zai- zai rubu sauran gaɓuɓansa ya ce kai fa antum wannan a cikin hadisi ne Ha- harshe zai tambayi sauran gaɓuɓa gari ya waye ya ce mun kwana lafiya ya ce harshe zai tambayi sauran gaɓuɓa ma'ana zai tambayi ido da kunni da hanci da da- da hannu da ƙaba da sauran da sauransu ya ce kun kwana lafiya me za su ce mishi lafiya lau in ka kyale mu saboda in ya faɗi wata magana da nan zai yanzu yana iya jarin musu basifa lafiya da in ka kyale mu wato kaga sun zama wato rahan ido domin in ya faɗi wata magana na wata wani yana ka wannan karatun wani malami na yaman sharhin waɗannan wannan batun magana in zai kawo labaruka da yawan sai ba sun zai kawo su ba tsewa ya ta kawo ba- yadda- yadda harshe ke yanka wuya azan ba wuce ya cewa baki ke yanka wuya idan yana cewa kai harshe a wuce akwai cikin kisoshin da ya manci akwai wani mutum ainihin shi bai iya magana ya ce shi kuma ya gane cewa shi bai iya magana ba to sai shi kuma masaki ne ya- ya saƙa wani saƙa mai kyan gaske turannin ranar yanka wanda zai gama saƙan ya yanke sai kwane yana kuka yana harshe na karka cuce ni ka taimake ni kar in je in zama na halaka kar ka halaka ni a wannan harshe yana ta kuka to sai ashe rannan shi wani ɓarawon saƙa shi kuma rannan ya san za a yanke saƙa rannan ya je ya maƙe yana jiran in ya yanke ya ɗauki sai ji shi yana kuka yana harshe na karka halaka ni yau kuma ga shi zan yanke ka kar in zo in halaka ka kiyaye sai ya fashe muku ka ni ban iya magana ba sai da ka taimake ni kar ka halaka ni Ha, sai barawa abin ya bashi maki shi wannan wani irin mutum ne me harshe yanke masa yace to maimakon sa ta yace sai da ga abin da harshe zai yi. sai ya fasa sata sai ya maki ya ya yanke sakansa ya tattara sai ya fita sai barawan ya bi shi a baya sadadaf sadadaf sadadaf sai ya je ya gashi ga gidan sarki sai ya bi shi ya baz- ya baje saƙa gaban sarki a fada ana kawai wannan saƙa da ke wannan." sarki ya ce to mai kake so in yi da shi wannan saƙa ya ce ina ganin ga- gara kai da kafari da shi sai ya zarki ya fusata ya ce ma dogara ku kama shi to sai shi barawan ya fito ya ce ranka ya na san wannan mutum Wa- kwana yana kuka bai iya magana ba ne har yanzu yana yana ta kuka yana roƙon Allah ya kiyaye hijirin har yanzu bai iya magana ba ne to zannan wannan barawan ya cece shi bai sace masa saƙan ma amma ya kwace shi to wannan ya cikin labaruka daban-daban shi malami na yi ne amma ba zan iya muku duka ba wannan na baku ɗaya daga ciki ne lokacin ina karatun wannan najin balaga din wajen malami shi ne to irin wannan za ta dangane da yadda harshe ke yanka wuya saboda haka lalle ka ke harshen ka Ka- a nan amin abin da aminu ne ke nuna yake cewa wa ya kamata ya zama sarkin wani ranka ya zama har ya- shi yake mulki da harshen ka ko harshen ka ke mulki da ranka wanne ya kamata ya zama sarki yawwa ya kamata ka- kaga ma'ana za ka jujjuya magana ka jujjuya mana ka kwakwaba ka yarda da wanne za ka ɗauka ka faɗa in ko kai ma- kana kyala magana ta fito kawai sai da ta yi da kai bayan ka faɗa kuma ka ce oyi wa sai a ce kaza ka ce kuma sai kuma ba kuma dama ka ce ba ai kai- ai ai abin da nake nufi ai ai- a ka riga ka faɗa ai an gama saboda haka kullum kafin kai magana ka jujjuya ka jujjuya magana ne kafin ka faɗa ma'ana ke ka zama ka mallaki maganan ka kada mallama in ba haka ba ainihin mal- in ka bari mal- magana harshen ka yi mallake ka to ka walakantu me yace eh, halar alaihi nafsu man amara alaiha lisana to abu abu- abu na bai magana ta uku su ma kalmomi ne daban-daban ko muku a gurguje ne sai ba labari albukur a wannan wannan wa'yansu na san wani mutum mai- mai- mai kwa- mai kwakwara zai rike da dama wa'yansu ya ne rike kyau shi irin wannan da kamar na faɗi da farko irin wa'yannan hikimomi za su iya zuwa maka daidai lokacin da wani abu ya bijiro sai ka tana ai mun mulku ya ce kaza kamar wajen magana nan sai ka tana za ka yi magana sai ka cike fa magana ka tsaya ka jijjuya ka jijjuya sai ka fito da magana ka in ba ka ba kai shiru sai ka jijjuya ka jijjuya ka jijjuya. kafin magana ta fito sai an jijjuya ta tukunna an ga mene za ta jawo albukul aw Mm, rowa kunyata ne wato yana janyo kunya wal jibru man qasa tsoro tsoro irin na gwaragwanci don tsoro iri irin da bahaushe na ci mishi tsoro ne jibin da hauku daban suke amma bahaushe dai yana ci mishi tsoro ne in aka ce hoho ya ji tsoro a ba shi ruwan maɗaci ma'ana ya razana ya ya ya ya faɗuwan gaba zai iya abu amma ya firgita ya gaba zai iya ba shi ne irin wannan ana ce mishi jub- jubul amma bahaushe tsoro yake ce mishi me me ake ce ma faduwan gaba mutum ya firgita ya ga zai iya ba wani kusa ba mutum zai iya amma sai gaba zai iya ba kamar wajen dam- dambe idan ana yan dambe suna dambe ainihin ɗayan yakan ƙoƙari ya sa ɗayan ya razana suna cewa faɗuwar gaba hasarar namiji in ya zo ya shiga cika baki wani lage-lage da shi ya san wancan katon zai mangare shi ya ce da batun kisan kai ba kyau ba gaskiya dai wannan yana ƙoƙari yana son in halaka shi ne, amma ni kuma yana son kisan kai in kato ya ji tsoro shi ke yanzu da sai ya nana shi da ƙasa to kaga ainihin idan idan ragwanci muke ce ma wannan ragwanci kenan wato abinda za ka iya amma ka kasa ragwanci an gane ai. ragwanci a- akan ce masa tsoro a wani lokaci amma ya bambanta da hauf to ragwanci bari mu ce mishi jibin man kasa man kasa ma'ana tawaya tawayan tawayan daraja da mutunci wal faqru yakhrusu fitan an hujja kuma talauci yana ah, bebantakar da faɗana muna ce masa kaifin hankali ne ainihin in- han- ka- kaifin hankali ko hazaƙan mutum akan hujja wato yana da hujja zai iya kafa hujjansa amma talauci ya hana na ga wannan gaske magana sai- sai sai dai a biyu mu bashin shari wal muqillu garibun fi balbati makaranci to bako ne a garin su makaranci shine mai karancin abu bako ne a gar- a- a garin su gashi a garin amma ba kofamin ba a san da shi ba saboda ba yi da komi wal ajazu afa gajiyawa wato abu za ka iya kai kai ma ka kasa yi wannan afa ci- ci- cuta ne wato cuta ne a yi zama ka gaza akan abin da za ka yi kenan ka gaza yi wasabru shuja'a dauriya kuma jaruntaka ne wa zuhudu farwa zuhudu kuwa dukiya yanzu mutane na yi na sha faɗin wannan an ce mutane sun an ce dukiya sun ɗauka kuɗi ne Eh, lafiyan jiki dukiya ce Eh, ainihin tokarin ma kaga ce zuhudu dukiya ce dukiyoyi na da yawa wanda mutane su amma sai su ɗauka su sun ɗauka a wurin sun an ce ai baya da dukiya sun baya da kuɗi ke amma yana mawadaci ne da dukiyoyi masu yawa su ga yana za ka mallaki dukiya mai amma baka da kuɗi walwara'u junna tsantseni kuma garkuwa ne to da yake lokaci ya kure ba za mu sharhin kore daga cikin wannan ba insha Allah insha Allah wa'annan kalmomin ma yi sharhin su a karatu mai zuwa insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahir in ku cewa da yake wannan karatun ba yana da babi ba ne za a yi ta jin abubuwa ne a hara- daban-daban daban cikin babobi daban-daban insha Allah Allah ka gane da mu abin da muke karantawa ka shiryar da mu da shiryar da ke ciki ka ba mu ikon aikata ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ya Allah